tsawatarwa a gaba da zaman madina cewa a jure ko da mutum zai zauna a ita ya zama ya ringa gamuwa da wani tsanani to ya jure ne a matsayin madina
حدثنا عمر بن اسماعيل بن بلية حدثنا ابي عن وهيب عن يحيى بن ابي سعد انه حدث عن ابي سعيد مولى محرم انه اصابه بالمدينه جار وشدة cewa wahala da tsanani ta same su suna madina
وانه اتى ابا سعيد الخدري cewa shi ya je wajen aba sa'idul hudure فقال له ya ce da shi اني كثير الجال ni iyalina sun yawa وقد اصابنا شدة ga tsanani ta same su فاردت ان انقل ايالي الى مرري shi yasa ni nufin ciri iyalina in dau iyalina in mai da su sashen ƙauyuka فقال ابو سعيد abu sa'id al-hudri ya ce da shi لا تفعل kada ka ce za ka aikata الزم المدينه ka ci gaba da zamanka a madina وإنا خرجنا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم hakika mun mun fito tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama أظن أنه قال ha- ina zaton ya ce حتى قدمنا har أسفانا muka je gunda ake kiransa usfan wato akan hanyar madina zuwa makka
فأقام بها لياليا manzo Allah ya zauna a wannan guri da ake kira usfan darare فقال الناس mutane suka ringa cewa والله ما نحن هاهنا في شيء wallahi zaman da muke a nan ba wani abu muke ba وإن إيالنا له- له خلوف la khulufun hakika iyalinmu ba wani tare da su ko la khulufun din ma yayi hakika iyalinmu ba wani tare da su wato ma, a- ma- mata ne ba mazan da za su kare su
ما نعمل عليهم ba mu amince musu ba kan wasu su haɗa musu فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه wannan magana da mutane suke faɗa sai ta kai ga kunnen manzo sallallahu alaihi wasallam فقال manzo Allah ya ce ما هذا الذي بلغني من حديثكم me na samu labari kuna faɗa ما أدري كيف قال ban san yadda ya faɗa ba والذي أحلف به ya ce na rantse da ubangijin da nake rantsuwa ta da shi أو الذي نفسي بيده ko ko na rantse da ubangijin da raina tabbata ga ikonsa لقد عممت hakika na yi niyyar أو إن شئتم لا أدري أيتهما ko قال ko inda a ce kun so ban san wacce ce manzan Allah ya faɗa ba لآمرن بناقتي zan umarni da taguwata ترحل su a cewa a tashe ta ثم لا لا لا أقول لها غدة sannan ba zan kwance mata da baibayi ba ba zan yi da baibayi zan kwance da baibayi don daure ta ba حتى أقدم المدينة har sai na je madina hatta a kadamar madina ta sai na je madina وقال ya ce اللهم إن إبراهيم حرم ya ubangi مكة hakika annabi ibrahim ya sanya makka a matsayin harami فجعلها حراما ya sanya ta harami وإني حرمت المدينة ubangiji ni ma na mai da madina ta zamo harami حرما ما بين مأذنيها wato ta zamo harami tsakanin duwar watsinta guda biyu ألا يفرق فيها دم cewa kada a zub da jinin wani a ita ولا يكمل فيها سلاح لقتال kada a ɗau makami a ciki don yaƙi ولا تنقض فيها شجرة kada a yanke wata bishiya a ciki إلا لألف sai fadan abincin dabbobi اللهم بارك لنا في ubangiji ina مدينتنا roƙonka ka sanya mana albarka a garin nan namu madina اللهم بارك لنا في ya سائرنا ubangiji ina roƙonka ka sanya mana albarka a sa'an mu اللهم بارك Allah لنا في ina roƙonka ka سائرنا sanya mana albarka a cikin mudunabin mu اللهم بارك ya لنا في ubangiji ka sanya سائرنا mana albarka a cikin sa'in mu اللهم بارك ya لنا في ubangiji ka sanya سائرنا mana albarka a muddin mu اللهم بارك لنا في Allah ka sanya mana مدينتنا albarka a garin nan namu madina اللهم اجعل مع البركة بركتين ya ubangiji ka sanya albarka biyu tare da duk albarka daya والذي نفسي بيده na ranzaye da ubangijin da rai na tabbata ga ikonsa ما من المدينة شيب ba wata hanya ولا ko نقب rami na karuka hanya da ta shiga ta tsakanin ruwan wasu إلا عليه ملكان sai fa akwai mala'iku biyu amma suna tsaransa جهر صالحة suna gadin madina حتى تقدموا إليها sai kun je sai kun koma a yanzu da ba kwanan kar ku dauka wani zai iya hakke mata ko ya hakke mata shine zai dau kashinsa a hannu dan akwai mala'iku suna gadin ta ثم قال sannan للناس manzo Allah ya ce da mutane Tantahilu.
tashi ku tashi ku tafi قد تحلنا muka tafi فأقبلنا إلى المدينة muka taho madina والذي نحلف به na na rantse da ubangiji da muke rantsuwa da shi ko ubangiji da ake rantsuwa da shi الشيخ محمد wato kokonta daga hammadu ne ما وضعنا رحالنا حين دخلنا ba المدينة mu ajiye sirrin mu ba shiga mu madina حتى أغار علينا بنو عبد الله بن بن zarfana غطفان sai da banu abdullahi da garfana suka kawo mana hari da da ba ma nan gashi ba kowa amma sun yi shayen su zo me ya kawo shayen nasu wannan mala'ikun da manzo Allah ya ce suna gadi amma da muka dawo sai kuma gashi sun kawo hari وما يجيتم قبل ذلك شيء alhali ba wani abu da ya tsare su kafin su kawo harin kafin sannan sai illa wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana daga mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga matsayin Madina
حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يا ابو كثير بن ابي كثير حدثنا ابو سعيد مولى بخاري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam قال ya ce اللهم بارك لنا في سائنا Allah muna ومدنا roƙon ka sanya mana albarka a cikin sa'a mu da mudunabin mu واجعل مع البركة بركتين ka sanya albarka biyu tare da duk albarka ɗaya ma ya zama ninkin na makka وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان شيبان ها وحدثنا دهويلي.
إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله وحدثنا مسلم بن سعيد حدثنا انس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سعيد مولى المهدي انه جاء ابا سعيد الخدري انه جاء ابا سعيد الخدري yana nan da ake yakin harra فاستشاره ya في nemi خلال shawara abu sayyid a المدينة cikin cewa shi yana son ya kaura daga madina وشكا إليه ya أسعاره kai karar tsadar abinci a madina وكثرة gashi إياله iyalinsa sun yawa وأخبره ya ba shi labari ألا صبر له على cewa ba ذلك zai iya المدينة juriya ba bisa wahalar nan ta madina ولا da عوائل tsanance-tsanancenta فقال له sai abu ويحك sai nudiri ya ce da shi kai لا kanka آمرك ni ba بذلك zan ce ma ka tashi daga madina ba إني سمعت رسول ni الله ta صلى da الله maza na sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam yana cewa لا يصبر عاد على الأوائل daya baya hakuri bisa tsanance-tsanancen madina فيموت ya mutu إلا كنت لو sai na zama mai أو ceto gare shi ko شهيدا يوم mai shaida القيامة gare shi ranar alkiyama إذا كان matuƙa مسلما musulmi ne حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن عبد الله بن زبير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة وقال لنا أبي بكر وابن نمير لقد أبو بكر ابن أبي شيبة ابن نمير سكتي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني سيد بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري ان عبد الرحمن حدثه عن ابي ابي سعيد يا كربو daga ابي سعيد الخدري أنه سمع رسول ya ji الله manzo صلى Allah sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم yana cewa إني حرمت ما بين الأرض ni na mai da abin da والمدينة ke tsakanin duwatsu biyu na Madina a matsayin harami كما حرم yadda إبراهيم annabi Ibrahim مكة ya mai da Makka a matsayin harami قال yace ثم كان أبو سعيد يأخذ a hada na isa ya ce sannan abu sai ya kasance yana kama ɗayan mu وقال أبو بكر يجب abubakar ya ce yana samun ɗayan mu أحدنا alhali ya kama tsuntsu فيفوقه من ya saki يده tsuntsun daga hannunsa ثم يرسله sannan ya kyale tsuntsun ya tashi ya sake shi ya tashi saboda a Makka Madina ya rama Madina ko harami ce حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن مسير بن عمرو عن سالم بن هنيف قال قال أمر إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن Allah ya yi يدخل mai المدينة hannunsa zuwa Madina فقال ya ce إنها حرم آمن harami ce amintacce حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت Aisha ta ce قدمنا المدينة sun zo Madina وهي وبيئة alhali ana yawan annoba a cikinta ana yawan jante da zazzabi a cikinta فاشتكى أبو بكر sai na bakar ya rashin lafiya واشتكى bilalu بلال ma rashin lafiya ya kama shi فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه yayin da manzo Allah ya ga yawan cuce-cucen sabansa cewa suna yawan rashin lafiya قال yace اللهم ya حبب ubangiji ina إلينا roƙonka المدينة ka soyar da Madina zuwa gare mu كما حببت irin yadda مكة ka soyar da Makka أو أشد ko mafi tsanani da haka ka وصحيحا sanya ta ta zama gari ne na وبارك lafiya لنا في سائنا ومد Allah ya سائها sanya ومدها.
mana albarka a cikin mudunab sa'inta da mudunabinta وحولكم معها kamar yadda jantanta ya koma ƙasar Juhufa وحدثنا أبو قريبة حدثنا أبو سامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه حدثني زهير بن عامر حدثنا سؤال بن عمر أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال عمر الله قال da gare su yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من صبر على wanda ya kare أوائها.
bisa tsanance tsanancen Madina نعم وكنت له ba كنت له kuntu lau na شهيدا zama mai ceto gare shi أو شهيدا يوم ko na zama القيامة mai shaida gare shi ranar alkiyama حدثنا يا أبو يحيى قال قرأت على مالك عن قدن بن وابي بن هويمر بن الأجدعي عن yuhan masa maulan zubair ya bara annahu kana jalisan inda Abdullah bin Umar fil yana zaune a wani abdullahi bin umar lokacin da ake rigingimu fa atatuhu maulatun lahu sai wata barariya ta sa ta zo ga abdullahi bin umar tusallimu alayhi dan ta gaishe shi faqalat ta ce da shi inni aratu ni na ne a fita ya ba abdurrahmani ishtadda alaina kai zamani fa ya tsananta gare mu labari fa ya kai inda ya kai faqala Abdullah ya gano umar ya ce da ita ke zauna wadda ba ta san abin da take ba fa inni sami'tu ai daji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana la cewa asbiru ala Ba.
hawaiha wa shiddatiha ahad daya ba zai hakuri ba bisa wato wata Madina da tsanance tsanancenta illa kuntu lahu sai na zama mai shiko gare shi ko mai shaida gare shi ranar alkiyama حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك عن قتاده الخزاعي عن يونس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال Ablan Umar ya ce سمعت رسول Manzo الله Allah صلى sallallahu الله عليه alaihi wasallam وسلم يقول ya ce من صبر على wanda ya لعوائها hakuri bisa tsanance wato wata Madina da tsanance tsanancenta فانه شهد za a zama mai يوم shaida ko mai القيامه ceto ranar alkiyama yana nufin madina حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن هجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم قال wasallam kala ya ce لا يصبر على لعوائها المدينه وشدتها احد daya ثم baya tsanan baya hakuri ya nuna juriya bisa wato wata madina da tsanance tsanancenta illa kuntu lau sai na shaida zama yawmal mai qiyamati ceto wa gare shi shahida ranar alkiyama ko sai na zama mai shaida gare shi a ranar alkiyama wadda sana ibn abi umara da sana sufyanu an abi haruna mu- musa bin isa bin abi isa annahu sami'a aba abdullahi al-qarraza yaqulu sami to abu hurairah ta kulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislihi kamar hadisin da ya gabata a baya da sana yusuf bin isa da sana fadl bin musa akhbarana hisham bin urwata an salih bin abi salih an abi an abi hurairah ta qala abu hurairah ya ce qala rasulullahi manzala sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam ya ce la asbiru ahadun ala la'awa'il ɗaya madinati baya hakuri bisa tsanance-tsanancen madina bi mislihi kamar wajen hadisin da ya gabata a baya
babu siyanatul madinati min babu dukkan kare madina da'awar wal da ihsan a ce ilaiha.
ɗa'u ne ko dajjal ya shigar mata حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نعيم بن عبد الله بن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ala.
yana cikin rubaiyatu muslim نعم hadisin da muslim ya rawaito tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne kadan Na'am.
wanda dai a jami'ar sahihi irin wa'annan su ne karancin isna wato waj- ma- mazajen da suka zo a isnadi ya zama tsakaninsa da manzon Allah mutum hudu نعم shi gaba daya ba shi da sulasi ya a cikin jami'ar sahihi nasa ba kamar Buhari ba da yake da su haguri 22 to ara manzala ya ce على انقاض المدينه ملائكه akwai mala'iku bisa kofofin Madina لا يدخلها الدعوه annoba ba ولا ta الدجال shiga mata haka nan dajjal ba ya shiga madina حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر اخبرني العلاء عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi قال wasallam ya ce ياتي المسيح من قبل المشرق masihu dajjal zai taho daga wajen gabas مته المدينه manufarsa ya shiga madina حتى ينزل دبر أحد har ya sauka gin- gindin dutsen uhudu ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام sannan mala'iku su juya da fuskar sa ya doshi sham kuma هنالك يهلك a nan ne zai halaka a nan zai zai gamu da mutuwarsa
باب المدينة تنفي شرارها babin cewa madina tamfi shiraraha tana kone a shiraranta duk wanda yake a shirari in ya je madina sai ya gaggawa barinta ba ta ba ta barin sai zaune حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو العزيز عن الدراء وردية عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يأتي على الناس زمان wato sinadin ya zo da sinadin da yake na matsayi iri na biyu wa dunahu nahu buraidin in an abi ala'u wa kullu an abi ala'u ne ya ruwaito daga mahaifinsa adwan an abi hurairata nabi shi na kusa shi kuma daga abu huraira shi yasa matsayin irin wannan isnadan matsayi ne na biyu a inganci da suka yi kamar irin sai abu zina da an la'araja an abi huraira ta ba su wancan matsayi na farko ne wannan ko matsayi na biyu ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ki alan nasi zamanu zamani zai zo ga mutane يدعو رجل من عمه وقريبه da mutum zai kira dan aminsa ko dan uwansa هلم إلى ka الرخاء zo mu je ga inda ake samun yalwa ga inda ake kakata da duniya kana zaune a nan a wahala ka zo mu fita wajen wa- da ake wa- yalwa wal madinatu khairun lahum alhali madina ta fi musu law kanu da a ce ya'lamuna sun sani wallazi nafsi bi na yadihi rantse da ubangijin da rai na tabbata ga ikonsa la yakhruju minhum ahadun ragama ba ɗaya da zai fita daga cikin daga cikinsu daga madina dan yana kinta illa ahlafa sai Allah ya mayar wa da madina wanda ya fi shi ala Na'am.
madinata kalkiri a madina kamar zuga zuga ce ta makera urudul tana khabisa fidda abin da yake maras kyau la taqumu sa'atu a sa'ar alƙiyama ba za ta tsaya ba hatta tunfil madinatu shiraraha sai madina ta kore baki ɗayan miyagun mutanen da suke cikinta kama yanfil kiru irin yadda zuga-zuga ke kore duk wata dauda da take cikin bakin karfe
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا القباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله يقول قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce أمرت بقرية تأكل an umarce القرى ni da wata alƙarya wadda take cin sauran alƙaryu يقولون يسربا suna kiranta yasribu وهي المدينة amma sunanta madinatu تنفي الناس tana kore miyagun mutane daga gare ta كما ينفي الكير خبز الحديد kamar yadda ziga-zigai ke kore daudar da take cikin bakin karfe وحدثنا أمر الناجر وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن الوهابي جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال suka ce kamar Kamar bilkirul bilkirul harasa harasa.
kamar yadda ziga-zigai ke kore daudar da ke cikin bakin karfe لم يذكر amma الحديد su a tasu ruwayar ba ambatan alhadidu bakin karfen حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع imanin ba'i ne mutum hudu ne tsakanin muslim da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wani balarabe ya yi cafa ga manzo sallallahu alaihi wasallama فأصاب الأعرابي وعقل في sai janke المدينة ya kama balaraba nan a madina فأتى النبي صلى الله عليه da ya وسلم alkawari zai zauna amma sai zazzabi ya same shi sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال يا ya ce ya محمد muhammadu a أكلني kirni بيعتي ka zabe min cafan nan ni yanzu gaskiya ba zan iya zama ba فأبى رسول الله صلى Manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ce ni ba zan zo bai ma ba Kuma tunda da- dai kai alkawari dole fa ka zauna sannan mutumin ya sake zuwa masa فقال أكلني ya ce ya بيعتي rasulullah abin da nake so ka yafe min cafan nan da nema ka kyale min kai min izini in fita فأبى yaki ثم جاءه فقال sannan ya sake zuwa wajensa ya ce أكلني ka بيعتي zo bai min cafan da kai min فأبى manzo Allah ya ki فخرج الأعرابي balaraban ya fita قال رسول الله صلى manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya عليه وسلم ce إنما المدينة da تكيري shi wannan ba na kirki bane madina aika bazuga zuga ce تفيه خبزها tana kore duk dauda وينسو تأيبها mai haskenta ko tsarkakenta yana ƙara haske yana ƙara fitowa da haske حدثنا عبيد الله بن معاذ هو الأنبري حدثنا أبي حدثنا شوبة عن عدي وهو بن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إنها طيبة madina ce tsarka يعني المدينة yana nufin madina وإنها تفيد ita tana الخبز dau- tana kore duk daudarta كما تفيد النار خبز kamar yadda wuta take kore daudar da ke cikin azurfa in an sa azurfa a wuta daudar duk sai ta yi sama sai a katse a zubar tsatsarka azurfa mai kyau ta zauna وحدثنا قتيبة بن سعيد وعناد بن سري وابو بكر بن ابي شيبة قالوا حدثنا ابو الاوس عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ان الله تعالى سمى Ubangiji المدينة tabaraka دعوة ta'ala ya kira Madina tsabata tsarkan gari
باب ما اراد اهل المدينة بسوء babu عذابه wanda yake الله nufin mutanen Madina da mummuna azabahu Allah Allah ya narkar da shi حدثني محمد بن عاصم وابراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حا حدثني tawili محمد بن رافع حدثنا حدثنا عبد الله بن عمر بن زيد العمراني عبد الله بن عمران بن يونس عن ابي عبد الله القرازي انه قال قال abu abdullahi al-qarrazi ya ce ashhadu ala abi hurairah ina shaidawa ga abi hurairah cewa abu hurairah ya ce قال أبو القاسم manzo صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam عليه shine وسلم abul qasim ya ce من أراد أهل هذه البلدة wanda yake da بالسوء mutane wannan gari da mummuna يعني yana nufin المدينة madina ضرب الله Allah zai narkar da shi كما يذوب منه في الماء irin yadda gishiri ke narkewa a ruwa
وحدثني محمد بن عاصم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاب حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القرازة kana min ashabi abi hurairata ya ji razu yana cikin jama'ar abi huraira yazqumu annahu sami'a aba hurairata yana cewa ya ji aba huraira yana cewa qala rasulullahi sallallahu manzala alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya ce man arada ahla bi su'in wanda yake nufin mutan madina da abin da yake mummuna ribil yana madinata nufin madina azabahu Allah Allah zai narkar da shi kama yazubu minhu fil kamar ma'i yadda kishiri ke narkewa a ruwa
qala ibn hatim ibn hatimin ya ce a cikin hadisin yohannas ibn rajulun min yohannas su'in sharra من أراد أهلها شرا فميمكن بسوء حدثنا ابي عمر حدثنا سفيان انا عن ابي موسى عن أبي عن هارون هارون موسى بن عيسى قال- من مصدر أبي عيسى تا تاويله وحديث ابن ابي عمر حدثنا ترى والدي محمد بن عمرو جميعا سمع عبد الله بن القراز سوبين سنجا أبا عبد الله بن القراز سمع أبا هريرة بشيء هارون عن أبي بشيء موسى محمد بن سمع.
عمرو cewa ya ji ba hurera Allah ya ƙara da gare shi annabi ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mislihi kamar hadisin da ya gabata حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا هاتم يعني بن اسماعيل عن عمر بن نبيه اخبرني دينار القرابي قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه Abi وسلم Waqasin yana cewa manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce من اراد اهل المدينه بسوء wanda yake nufin mutanen Madina da wani abu wanda yake mummuna عذابه الله Allah zai narkar da shi كما يزول الملك في irin الماء yadda gishiri yake narkewa in ya shiga ruwa وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عمر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القرازي أنه سمع سعد بن مالك يقول قال ya رسول ji الله sa'adar صلى الله Malik yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam ya ce بمثله kamar hadisin da ya gabata a baya غير أنه قال ya- ya- amma shi ya ce بدهم da أو wata بسوء cuta wato ko da mummuna
حدثنا أبو بكر بن wato أبي jahamu شيبة alga'ilatu abu mai halakarwa cuta ko lamari mai girma to wa da sana bakar na bi shirin da sana bai da lalu musa da sana sabu da zai da abi da قال lalu سمعت na na ji shi يقول سمعت أبا هريرة yana cewa وسعد da da ba يقولان da Allah ya kara da a gare shi da shi da sa'adu sa'adu rabi wa qasim suna cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم بارك لأهل مدينة ubangiji ka بيوتهم sanya albarka ga mutanen Madina a cikin mudunabin su وساق الحديث ya kawo hadisin ya وفيه za hadisin من أراد أهل wanda ya fi أبيهم mutanen Madina da abin da yake mummuna Azabu billahu.
Allah zai narkar da shi كما يذوب الملك في irin الماء yadda gishiri ke narkewa a ruwa
باب ترغيب باب الترغيب في المدينة عند فتح babu الأمصار faɗaitarwa a cikin zaman madina yayin da aka buɗe garuruwa duk garin da za a buɗe to ka- a- a duniyar da take can ta ja mutum ya bar madina ya zama sa a madina to حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce تفتح الشام za a ci sham da yaƙi za a buɗe sham فيخرج من المدينة قوم wasu da بأهلهم su daga madina daga- da su da iyalinsu يبصون suna yawo suna yaɗuwa a can والمدينة خير لهم لو كانوا alhali يعلمون madina ta fi musu da a ce sun san me suke ثم تفتح اليمن a sannan a buɗe mas- yaman فيخرج من المدينة قوم بأهلهم wasu mutane su bar madina tare da iyalinsu يبصون su je suna yawo a cikinta والمدينة خير لهم لو alhali كانوا madina ta fi يعلمون musu da a ce sun sani
ثم تفتح اليمن sannan a ci yaman فيخرج من المدينة قوم wasu بأهلهم mutane su ta daga iyalinsu يبصون suna yawo a ciki ko suna gaggawa والمدينة خير alhali لهم لو madina ta fi musu كانوا da a يعلمون ce sun sani ثم تفتح العراق sannan a buɗe iran فيخرج من wasu المدينة mutane su ta قوم daga بأهلهم madina da iyalinsu يبصون suna yawo suna gaggawa alhali madina ta fi musu da a ce sun sani
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير قال yace سمعت رسول Na الله ji صلى الله manzon عليه Allah وسلم sallallahu alaihi يقول wasallam yana cewa يفتح اليمن za a ci Yaman da yaƙi za a buɗe Yaman فياتي قوم mutane su يقولون zo suna yawo a cikin ta suna gaggawa فيتحملون باهلهم lilabtu da iyalin su ce su sun ban Madina ma sun koma can da zama ومن ادعوا da duk wanda ya dama ya bi su والمدينه خير لهم لو كانوا alhali Madina يعلمون ta bi musu da a ce sun sani ثم يفتح sannan الشام za a buɗi shan يأتي قوم mutane su يقفون zo suna yawo a cikinta يتعاملون tilatu da بأهلهم iyalinsu ومن da duk أدعاهم ma wanda ya dabe su والمدينة خير alhali لهم madina ta fi لو musu كانوا da a ce sun يعلمون san abin da suke ثم يفتح العراق sannan za a buɗe iraq ويأتي قوم mutane za su zo يقفون suna gaggawa ويتعاملون بأهلهم tilabtu da iyalinsu da ومن wanda ya bi أدعاهم su والمدينة خير alhali لهم لو madina ta كانوا fi musu يعلمون da a ce sun san me suke باب في المدينة حين يتركها أهلها babu labarin madina wani lokaci da zai kai mutanen madina su fita su bata حدثني زهير بن حرب حدثنا ابو سفيان عن يونس بن يزيد حا تأويلي.
حدثني بن يحيى واللفظ له اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره يقول ya da babu rera Allah ya kare ta gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce للمدينة ne? ya للمدينة ce da madina ليتركنها أهلها على خير ما كانت a wallahi mutanenta za su batta alhali a sannan tana mafi alherin yadda ta kasance مذللة za ta bata للأرض abin horewa lil awafi ga masu zuwa neman abinci يعني السباع yana nufin والنيرة zakoki da kuma tsuntsaye
قال مسلم muslim ya ce أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد abu الملك sabani da aka faɗa a nan shine abdullahi ibn abdul maliki يتيم بن جريج wanda ibn durayjin ya rike shi عشر سنين kana fi hajrihi yana karkashin kularsa har shekara goma
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي حدثني أبي عن جدي حدثني وقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال يا أخبرني سعيد شيخ.
بن المسيب أن أبا هريرة قال aba hurairah ya ce سمعت رسول الله ya صلى ji الله عليه manzara sallallahu alaihi وسلم wasallam yana cewa يتركون المدينة za su على bar خير ما madina كانت yayyen yadda ta kasance لا يغشاها kawai إلا da ta الأواني zake mata sai ko dabbobi masu zuwa neman abinci يريد أوافي yana السباع nufin والنيل zakoki da tsuntsaye masu zuwa neman abinci ثم يخرج رائيان من sannan ma- مدينته makiyaya biyu daga muzaina su fito يريدان المدينة suna nufin madina ينقلان biga na mihima Mihima.
suna ƙara ga dabbobinsu maza na maza na su yanda irin masu yanda irin yanda irin masu kora dabbobi suke irin yanda masu kora dabbobi suka yi فيجدانها وحشا same ta ta koma jeji ba kowa حتى ga إذا ginin وردت amma في ba الوادي mutane har yayin da suka kai gudu ake kira sani ya tarwa da'i حراء على su ma وجوههما sai su faɗi da bisa bisa gunsu su ma an karɓi rawukansu
باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة babin cewa abin da ke kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam da mimbarinsa dausayi ne daga dausayin aljanna حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما بين بيتي ومنبري روضة abin da ke من رياض tsakanin daki الجنة.
na eh, da mimbari na dausayi ne daga dausayin aljanna حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الحادي عن ابي بكر عن عبار بن تميم عن عبد الله بن زيد الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه ya ji وسلم manzo Allah يقول sallallahu alaihi wasallam yana ما cewa بين منبري وبيتي abin da ke روضة tsakanin mimbari من رياض na da الجنة.
daki na dausayi ne daga dausayin aljanna حدثنا زهير بن حرب ومعمر بن المثنى قال حدثنا يا بن سعيد عن عبيد الله حا تاويلي.
حدثنا بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما بين بيتي ومنبري tsakanin abin da ke وبيتي tsakanin daki na da mimbari na dausayi ne abin da ke tsakanin daki na da mimbari na dausayi ne daga dausayin aljanna ومنبري على حوضي mimbari na yana kan tafki na ranar alkiyama
باب أهد أهد جبل يحبنا ونحبه babin ce ba faɗin manzo uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu dutsen uhudu dutse ne da yake son mu mu ma muke son sa حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم الصائدي عن ابي عمير قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه lokacin وسلم tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka فساق الحديث ya kawo hadisin وفيه ya zo a hadisin ثم قبلنا sannan muka taho حتى قدمنا وادي har القرى muka zo gu da ake kira wadi qura sunan waje ne tsakanin madina da sham فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اني مسرق ni zan gaggawa tafiya من شاء منكم فليسري معي wanda yake so a cikin ku ya gaggawa tare da ni ومن شاء فليمكث amma wanda yake so ya iya zama ya taho a hankali yanda yake so فخرجنا muka fito حتى أشرفنا على المدينة har muka tsinkayi madina فقال هذا manzala sallallahu alaihi الجبل wasallam ce wannan zazzarkan gari ne وهذا أهد wannan dutsen uhud ne وهو جبل shi شقنا dutse ونسيبه.
ne da yake son mu mu ma muke son sa
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا قرة بن خالد عن قتادة حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce ان اهدا جبل hakika يقرا dutsen ونسبه uhud jabalun dutse ne da yake son mu mu ma muke son sa وحدثني عبيد الله بن عمر الحواري حدثني حرمي بن عمارة حدثنا قرة عن قتادة عن انس قال ana sunu balik yace نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi dutsen uhudu فقال yace ان اهدا جبل hakika يقرا dutsen ونسبه uhudu dutse dutse ne da yake son mu mu ma muke son sa
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة a babin farilar sallah a masallatai biyu da na makka masallacin makka da masallacin madina
حدثني عمرو الناجد وزهير بن عرب واللفظ ل- لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce صلاة في مسجدي sallah a هذا masallacin nan nawa أفضل من ألف صلاة ta fi فيما daga سواه sallah dubu a wani masallacin إلا المسجد الحرام amma banda masallaci mai alfarma
حدثني محمد بن رافع وعبد بن عبيد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال abu huraira ya ce قال رسول manzo الله Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya ce وسلم صلاة في مسجدي sallah a هذا masallacin nan nawa خير من ألف صلاة ya fi في daga غيره.
sallah dubu a wani إلا المسجد- masallacin daban إلا المسجد in الحرام banda masallaci mai alfarma
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عيسى بن المنذر الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأجري مولى جحينين وكان من أصحاب أبي هريرة أنه yana daga jama'ar abu huraira wanda suke karba daga gare shi cewa su biyun sun ji abu huraira يقول yana cewa صلاة في مسجد رسول الله صلى sallah الله a عليه masallacin manzo sallallahu alaihi وسلم أفضل wasallama من ألف صلاة ta فيما fi daga سواه من sallah المساجد dubu a waninsa daga masallatai إلا المسجد الحرام sai fa masallaci mai alfarma فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da yasa aka أمر faɗi الأنبياء wannan ko aka shar'anta wannan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa وإن مسجده آخر المساجد masallacin manzo Allah shine karshen masallacin da za a ce annabi ne ya gina shi ta yi a masallatai da yawa ba masallacin annabi amma dai duk cikin su ba wanda zaka daga ce wani annabi ne ya gina shi قال أبو سلمة أبو أبو عبد سلمة الله يا أبو عبد الله أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ba da shi da Abu Abdullahi ba ma ku kwado to Abu Hurairah yana faɗan wannan bisa cewa magana ce da ya ji ta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam فمعنى أنا ذلك أن تثبت أبا هريرة عن ذلك wannan ne الحديث.
ya hana mu mu nemi Abu Hurairah ya ƙara mana tabbas a game da wannan hadisin حتى إذا توفي أبو amma هريرة kuma sai da Allah ya karɓi ran Abu Hurairah تذاكرنا muka ذلك tuna wannan cewa ah, gashi ba mu tambayi Abu Hurairah ba wai wannan hadisin da yake faɗa haka ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وتلاومنا أن Muka ringa نكون zargin mu.
كلمنا أبا هريرة في muka ذلك ringa zargin junan mu bisa cewa ba me ya hana ne ba mu magana da Abu Hurairah ba akan haka hatta yusnidahu ila rasulillahi in ya so ya sallallahu faɗa mana alaihi wasallam a fili cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kana sami'ahu minhu idan dai daga reshi ya ji fa baina nanu ala zalika muna cikin wannan halin jalasna abdullah bin muka Ibrahim zauna tare da Abdullahi ne bin qarizin wato Abdullahi ne Ibrahim ibn Qarizin ya hada zama da mu na fa zakarna zalika muka alhadisa faɗa masa wannan hadisin wallazi farradna bihi min da kuma abin da nas- muka yi sakaci a ciki daga mu tsaya mu tambaye a ba Huraira ya fayyace mana fa qala lana abdullah bin ibrahim sai Abdullahi ibn Ibrahim ibn Qarizin ya ce da mu Ashhadu na anni tabbata sami'tu cewa na ji Abu Huraira yana cewa قال رسول الله manzala صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin ne عليه وسلم فإني آخر الأنبياء karshen annabawa وإن مسجدي آخر masallaci na shi ne المساجد ƙarshen masallatai a masallatan da za a ce annabi ne ya gina su
حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا ابو الوادي قال sami'tu ya ibn sa'id na ji hamda sa'idin yana cewa yana na tambaya a ba salihin har sami'tu aba hurairah Ka ji Abu Hurairah?
salatu fi masjid rasulullahi yana sallallahu alaihi ambatan wasallam.
fallar sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال لا yace a'a ban ji ba ولكن أخبرني عبد الله بن sai إبراهيم dai بن Allah خالد ibn Ibrahim ibn Qarizin ya bani labari أنه سمع أبا هريرة ya ji يحدث Abu Hurairah yana zantarwa أن رسول الله cewa manzon Allah sallallahu alaihi قال wasallam kala ya ce صلاة في مسجد هذا sallah a masallacin nan nawa خير من ألف صلاة ta fi daga sallah dubu a duk wani masallaci أو كألف صلاة ko فيما سوى kamar من sallah المساجد dubu ne a cikin sauran masallatai إلا أن يكون المسجد amma الحرام fa banda masallaci mai alfarma
حدثني زهير بن عرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن عاتم قالوا حدثنا يا القطان عن يابس بن سعيد بهذا الإسناد لولا وحدثني إسناد.
زهير بن عرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يا أبو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce صلاة في مسجد sallah a هذا masallacin nan nawa أفضل من ألف صلاة ta fi فيما daga sallah سواه dubu a cikin waninsa إلا المسجد in ba الحرام a masallaci mai alfarma ba حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاوى حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا جميل.
حدثنا محمد بن مسنى حدثنا أبو الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا da الإسناد wannan isnadin حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زايدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله yana faɗa kamar waccan ruwayar ne حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله shi ma dai kamar waccan ruwayar حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن عبد عن ابن عباس انه قال ya ce ان امرأة شكت وسمت.
شكوى ta kawo ƙara نعم فقالت wato ta yi rashin lafiya Na.
ya zama rashin lafiyar ta tsananta gare ta فقالت sai ta ce ان شفاني الله in Allah ya sa na warke in har Allah ya sa na warke لأخرجن wallahi zan fita فلأصلين في بيت in المقدس sallah a baitul maqdis فبرأت sai Allah ya kaddara ko ta warke din ثم تجهزت sai ta shiri تريد الخروج yana nufin fita zuwa baitul maqdis فجاءت ميمونة زوج sai النبي maimuna صلى الله عليه ta je وسلم wajen فسلم maimuna عليها matar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta yi mata sallama
فأخبرها فأخبرتها zalika Zalika.
ta bata labari da abin da ya faru cewa rashin lafiya ne ya same ta ya tsananta gare ta sai wato ta ce in Allah ya warkar da ita lalle sai ta je masallacin baitul maqdis
فقالت sai ummu sa'a maimuna ta ce اجلسي ki zaman ki a nan فكلي ما صنعتي ki ci duk abin da kika aikata na guzurinki وصلي في Eh, مسجد abincin da kika yi رسول na الله صلى الله guzuri a عليه hanya ki cinye kayanki a gida amma ki je ki sallah a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam وسلم. أني سمعت رسول الله domin ni na da manzo Allah sallallahu صلى الله عليه alaihi وسلم wasallam yana cewa صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد sallah a masallacin Madina ya fi daga sallah sallah ɗaya ta fi sallah dubu a wani a sauran masallatai إلا مسجد الكعبة in ban da masallacin Ka'aba
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد babin cewa ba a ɗora sirrin da sai in buga masallatai uku ba a tafiya da nufin ai ibada ta sallah a wani masallaci in ba ɗaya daga wannan masallacin ba mutum ya bakanci ya je wani masallaci kamar yana ne ya bakanci ya je masallacin azhar ya sallah to ya sallarsa a nan garin ya sallarsa a masallacin nan garin ba sai ya je azhar ba
حدثني عمرو بن عاجل وزهر بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ya kai maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam لا تشد الرحال الا Allah الى sallallahu alaihi wasallam ya مسجد ce ba a daura sirrin da sai ko ga masallatai uku مسجدي هذا masallacin da na na Madina ومسجد sai الحرام ko masallaci mai alfarma na Makka ومسجد sai الاقصى masallacin Baitul Maqdis masallaci mai nisa daga Makka
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى اما امر عن الزهري بهذا الاسناد غير انه قال sai dai a tasar ruwayar ya ce ne تشد الرحال الى ana ثلاثة dora sanar مساجد da zuwa masallatai uku ba la tu shaddu rihalu illa ba shi yasa shi ba da usulubin kasar ya ruwaito ba نعم وحدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب حدثني عبد الحميد بن جعفر ان عمران بن ابي انس حدثه ان سليمان الاجر حدثه انه سمع ابا هريره يخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال to sabar da agaru ya faɗa masa hadisi cewa ya ja ba hurairah Allah ya kare da gare shi yana ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce انما يسافر الى ثلاثه inda ma مساجد yusafaru ana yin tafiya ne takameme zuwa wato ɗaya daga masallatai uku مسجد الكعبه ko ne masallacin da yake a gindin Ka'aba ومسجد sai wannan ko- ko wannan masallacin nawa ومسجد ايلياء sai ko masallacin baitul maqdis
باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة babu bayanin cewa masallacin da aka gina bisa aka gina hasashin sa bisa tsoron Allah shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a Madina حدثني محمد بن عاصم حدثنا يا بن سعيد عن حميد الخراقي قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال Abdurrahman da Abi Sa'id al-Hudri ya wuce da ni kala yace da ni قلت له a qultu lahu sai nace kala yace qultu lahu sai nace da shi كيف سمعت أبا a سلمة kaji mahaifinka ni ne nace shi Abu Salamata yace ni ne nace da Abdurrahman da Abi Sa'id al-Hudri ya kaji mahaifinka yana ambato في في المسجد الذي a game أسس da masallacin da على التقوى aka sanya harsashin sa bisa tsoron Allah قال sai yace قال أبي mahaifina ya دخلت ce على رسول الله na shi wajen صلى maza الله Allah sallallahu alaihi وسلم wasallama yana kan mimbarinsa في بيت بعض to yana النساء ɗakin sashen matansa فقلت يا رسول yace ya الله rasulallahi أي المسجدين الذي الذي أسس على التقوى a masallatan nan guda biyu da na bai da na madina da na uba Mm.
wanne ne za a ce an kafa harsashin sa bisa tsoron Allah قال yace فأخذ كفا من حسباء manzala ya ɗebo kafan fani tafinsa ya ci ko kafan fani فضرب به ya الأرض ya zubar a ƙasa ثم قال يجي.
هو مسجدكم هذا wannan masallacin naku na madina لمسجد المدينة yana nufin masallacin madina قال yace وقلت nace أشهد أني سمعت أباك ni ma na tabbata na ji mahaifinka ya faɗa haka wato shi abu salatu da abdurrahman ne ke faɗa wa abdurrahman da abu sa'id al-hudri
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسعيد بن عمرو الأش- الاشعثي قال سعيد اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا عتب بن اسماعيل عن حميد عن ابي سلمه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله kamar hadis a matanin nan da ya gabata لم يذكر عبد الرحمن بن ابي سعيد في amma الاسناد bai ambaci abdurrahman da abu sa'id ba a isnadin باب فضل المسجد قوى babu falalan masallacin uba وفرض الصلاه فيه da falalan yin sallah a ciki وزيارته da kuma ziyarar uba حدثنا أبو جعفر عمرو بن مني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam كان يزور قباء ya kasance kan ziyarci masallacin uba راكبا وماشيا wani lokacin yana mahayi wani lokacin yana mai takawa da kafa حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال a ablan umar ya ce كان رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya يأتي مسجد kasance yakan je masallacin قباء kuba راكبا
wani lokacin وماشيا akan dabba wani lokacin kuma yana mai takawa da kafarsa فيصلي في ya salla a ركعتين masallacin kuba raka'a biyu قال أبو Abu بكر Bakar في ya faɗa a tasar رواية قال ruwaya ابن ibn نمير Mairin ya فيصلي ce في ya ركعتين salla raka'a biyu a masallacin kuba حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان manzala يأتي sallallahu alaihi قباء wasallam ya kasance yakan je dutsen kan je masallacin kuba راكبا wani وماشيا lokacin yana mahayi akan dabba wani lokacin yana mai takawa da kafarsa وحدثنا أبو معاذ الرقاشي وزيد بن يزيد الثقفي والبصري ثقة حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان ka ba hadisin ya hayar kaddan da ya gabata وحدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa da كان Allah يأتي sallallahu alaihi الراكب wasallam yakan وماشيا je masallacin Quba wani lokacin yana mahayi akan dabba wani lokacin kuma yana mai takawa da kafarsa وحدثنا يا ابن ايوب وقتيبة وابن هجر قال ابن ايوب أيوب أيوب إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول ya ji ablan umar yana cewa كان رسول manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan je kuba wani وسلم lokacin yana mahayi wani lokacin yana mai takawa da kafarsa وحدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت Abdullahi Umar ya kasance kan je masallacin Quba din ranar Asabar وكان يقول رأيت ya النبي صلى kasance na الله عليه cewa وسلم na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masallacin Quba din ranar Asabar وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد- عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان manzo يأتي Allah قباء sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan je masallacin Quba يعني كل سبت yana nufin din ranar Asabar كان يأتيه راكبا وماشيا wani lokacin yakan je masa yana mahayi wani lokacin kuma yakan je masa yana mai takawa da kafarsa على ابن دينار ibn Dina- ibn dinarin ya ce وكان ابن عمر يفعله abdullahi umar ya kasance shi ma yana aikata haka وحدثني عبد الله بن بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الاسناد da wannan isnadin ولم يذكر كل سبت amma a wannan ruwayar bai ambaci dukkan ranar asabar ba ya zamana mun kawo kitabun da kai ko da an yi karatu na musulun a nan na eh eh eh a Allah ne امين امين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبقنا ناصر الحق بالحق وبالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين
Imam Malik ya ce وعلى ذلك الأمر منا akan wannan ne tsarin da malaman mu suke bi اللهم من ادعى على رجل بدعوة cewa duk wanda ya kai karar wani mutum مثيرة za a bincika فإن كانت بينهما مخالفة idan akwai cuɗanya tsakaninsu ko gamayya وخلف المدعى عليه sai a rantsar da shi wanda aka kai ƙarar فإن علف idan ya rantse فعلى ذلك الأمر wannan haƙƙin ya ya sare daga gare shi وإن أبى أن يحلف idan ya ce shi ba zai ba zai rantse ba ورد اليمين على ya mai da rantsuwar bisa wanda ya kai ƙara fa na faɗa lura haƙƙi shi wanda ya kai ƙarar ya rantse هذا حقه shikenan sai a kunce da cewa to ya biya shi
القرار في شهادة الصبيان yanda ake hukunci da shaidar yara قال يحيى ya haya ce قال مالك imam malik ya ce هشام بن عروة ya karbar daga shanun urwata أن أن عبد الله بن الزبير cewa to dan uwan mahaifinsa uwan mahaifin Hisham din shi na Bani Zubair كان يقري شهادة الصبيان ya kasance na hukunci da shaidar yara tsaka a cikin abin da ke tsakanin su min aljirahi na daga miki idan yara suka yi wa junan su miki to a nan a yi hukunci da shaidar yara قال مالك imam malik ya ce أو المجتمع عليه عندنا lamarin da malaman mu suka gama a kansa أن شهادة الصبيان cewa shaidar yara تجوز فيما بينهم tana halatta abin da ke tsakaninsu na daga miya ko in wani yaro yawa wani yaro meke a misali a wajen wasa to an san a sannan daman duk yaran ne a wajen to a za a iya karɓar shaidar yaran
ولا تجوز على غيرهم amma bai halatta a karɓi shaidar yaran akan wanda ba yaro ba dan za a ɗauka ko yana matsa musu ne ko wani abu
إنما تجوز شهادتهم فيما بينهم da ya dai shaida su da halatta ne a tsarkin abin da ke tsakaninsu na daga miki wahadaha kaɗai لا تجوز في غير shaidar yara ba ta ba ta shiguwa ba a karɓar ta in ba a nan ba nan ne kaɗai inda ake amfani da shaidar yara إذا كان ذلك قولا amma bai kuma wasu sharuɗin ya zama an ba da shaidar kafin a ce sun watse amma an sai da suka watse ne kuma to sannan ba za a ji shaidar ba don ta yi kowa da ya je gida an faɗa musu to kai ko an tambaya ga wanda za ka ci shi yasa an shigar da wani abu a ciki أو يقدموا ko kuma matukar ba a sadu da su ba idan an sadu da su kai kuka da ku sa bakin ka a ciki to wannan ba za a yarda da shaida ta su ba أو يعلموا ko a koya musu yadda za su faɗa فإن افترقوا idan sun riga sun rabu لا شهادة لهم to ba za a karɓi shaida ta su ba أشهد العدول sai fa idan ya zama sun shaidar da adalai لا شهادة bisa shaida ta su kafin a ce sun watse kafin a ce sun rabu to sannan a yi aiki da shaida ta su abin da ya zo a cikin tsanantawa game da mutum ya rantse ya rantsuwa ta ƙarya a mimbarin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya haya ce حدثنا مالك عن هشام بن هشام هشام بن عتبة بن أبي وقاص abi wa qasim an abdullahi bin qasim an jabir bin abdullahi al-ansari an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rantse bisa mimbari na yana mai sako ya to ya rantse bisa ƙarya to kamar ya shirya mazauninsa ne a wuta tun a nan duniya ya tsara wa kansa mazauni a wuta da wannan rantsuwar tasa maliku ibn hadis in jiya ya karbo daga alaƙa abdurrahman ya karbo daga babu ibn ka'ab salami ya karbo daga dan uwansa abdullahi ibn ka'ab ibn malik al-ansari ya ya karbo daga abi umama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya ci dukiyar mutum musulmi da sababin rantsuwarsa to Allah zai haramta aljanna gare shi ya wajabta masa wuta suka ce ko da ɗan guntun abu ne ya ce ya rasulallahi da rantsuwar tasa ya ci ɗan kaɗan daga dukiyar ɗan uwansa musulmi Allah ce ko da itacen asuwaki ko da itacen asuwaki ko da itacen asuwaki ne ko da itacen asuwaki ne ya faɗa ka har sau uku matattara abin da ya zo game da rantsuwa a kan mimbari ya haya ce imam malik ya ce ya karɓar da gabin husaini ga dafa da ya jaba ga dafa na da ɗarifin murri yana cewa da ibn sabitin mutum madina da ibn mudi'in sun yi husuma a wata akan wani gida da gidan ke tsakaninsu suka kai ƙara wajen marwanun al-hakami alhali sannan shine sarkin madina sai ya marwanu ya kunji bisa cewa bisa zaidu bin sabitin cewa ya rantse akan mimbari zaidu bin sabitin ya ce a'a a kyale ni ne rantse masa a nan inda nake sai ya ce sai marwanu ya ce wallahi ba za ka rantse a nan ba sai ko inda ake yanke haƙoƙi shine ka je gindin mambari ka rantse ya ce sai zai duna sabitin ya haɗe yana rantsewa cewa haƙƙinsa tabbatacce ne amma ya ƙiye rantse a kan mimbari ya ce sai maranu da hakan ya haɗe yana mamaki daga wannan imam malik ya ce ba ni ganin a ce za a kai wani ya rantse a kan mimbari bisa dukiyar da bata kai rubu'in dinari ba wannan ko dirhami uku kenan abin da bai halatta na daga a ce an cinye abin da aka bayar jingina a ba mutum jingina akan ya ba da rance ko bashi ya ce ai ya cinye wannan abin da aka bashi jingina dan ba a biya shi ba ya haya ce maliku ya mana hadisi daga ibn shabi zuhri daga sayyidina musayyib cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce jingina ba ta zama wata wanda aka baiwa jingina wato hadisin anan ya zo mursali duk wanda suka rawaito wada daga imam malik haka suka rawaito shi in ban da ma'anum ni isa shi ya ce daga sa'idin musayyabi daga abu huraira yayan wato ya kawo shi shi muttasili imam malik ya ce fassarar wannan yadda a fahimtar mu allah shi ne da sani mutum ya ba da wani abu jingina a hannu ga wani bisa cewa shi wanda aka bai wa jinginar zai ba shi wani abu bihi amma ya zama shi jingina ita jingina da za a bayar ta fi karfin bashin da aka ciyo aka ba da ita an ciyo bashin miliyan amma an ba da jinginar abin da ya kai miliyan ɗaya da rabi sai shi mai ba da jinginar ya ce ga mai karɓar jingina ila ajalin yusuf in na kawo ma kudin da na karɓa wajenka ko na kawo ma abin da kake bi na na kawo ma haƙƙina zuwa ajali kaza shikenan idan ku har wakacin ya zo ban biya ka ba jinginar ta zama ta haka da saboda abin da aka ba jinginar dan a karba domin wannan shine shari'a ta ce ba a yadda ba abin da yake akwai ko da ajalin ya yi in ya kasa biya to sai dai a ce a sa abin a kasuwa a siya inda ya kama imam malik ya ce wannan ba bai dace ba bai halatta ba wannan shine abin da aka hani daga gare shi idan mai shi ya zo da abin da ya ba da jingina a wato ya karɓi jinginar bayan ajalin to nasa ne zai karɓi kayansa ina ganin wannan sharɗin ba ta ce ne ba daidai ba ne yadda ake hukunci game da jingina 'ya'yan itatuwa ko dabbobi yaya ce ya ji mai maliki yana cewa a cikin wanda ya jinginar da gona ta sa zuwa wani adali abin ambato ya zama wannan gonar bishiyoyin da ke ciki sun yi 'ya'ya kafin wannan ajalin cewa 'ya'yan itatuwan ba abin jinginawa ba ne tare da gona sai fa idan shi mai karɓar jinginan ya sharɗanta haka shi mutumin idan ya ba shi mutum idan ya ba da jinginar kuyanga baiwa mace alhali bai wannan tana da ciki ko ko ta sami cikin ne bayan ya jinginar da ita cewa ɗan jingina ne tare da ita imam malik ya ce an bambance tsakanin 'ya'yan itatuwa da kuma ɗan kuyangar da aka bayan jingina wannan aka ce ba jingina ba ne wannan ko aka ce a jingina ne tare da uwar dan baiwa aka ce jingina ne tare da uwar yayin itatuwa ko aka ce ba jingina ba ne tare da bishiyoyi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sai da dabine da haƙiƙa an riga an kaɗa mata kilili to ƴaƴan dabinan nan na wanda ya siyar ne sai fa idan mai siyan ya sharɗanta wanda ya sai da baiwa fa tana da ciki wannan mai siyan ya siya har abin da ke cikinta to jingina ma kamar ta wani wajen tana bi ga siyarwa ne inda ana aka ce in an siya an siya ba a siya har 'ya'yan ba to ashe in jingina ce ma aka yi jinginar ba ta haɗa har 'ya'yan ba dangane da bishiyoyi kenan dangane da baiwa ko aka ce in an jingina ta ta haihu ɗan ma jingina ne saboda idan da siya aka yi sai ta haihu bayan an siya ɗin nawa ne a nan da ya siya ba ne to imam malik ya ce lamarin da ba saɓani a game da shi a wajenmu cewa wanda ya sai da baiwa ko wani abu daga dabbobi alhali akwai ɗa a cikin cikin wannan mai ran da ya siyar cewa wannan ɗan da ke ciki na wanda ya siya ne daidai wanda ya siya ya sharɗanta ko bai sharɗanta ba in shi ya sa dabino bishiyar dabino ba kamar mai rai ba ne ‘ya'yan bishiya ba su zama kamar ɗa ba ɗa tare a cikin uwarsa imam malik ya ce yana daga abin da zai ƙara fito da wannan magana fili cewa yana daga tsarin da mutane ke bi cewa mutum ya jingina 'ya'yan dabino ba tare da ya jingina ainihin bishiyar dabinan ba gindin bishiyar bai jingina ba amma ya jingina da 'ya'yan ba mutumin da zai ce zai ba da jinginar tayi yana cikin uwarsa daga bayi ko kuma ya ba da jinginar ɗa na saniya tun saniya ba ta haife shi ba ya ce ya ba da jingina ba mai wannan hukunci a cikin jingina dabbobi jingina tubar da yake ta shafi dabba ya haya ce na imam malik yana cewa lamarin da ba sabani a kansa a wajenmu a game da jingina cewa abin da ya afku daga lamari da aka san cewa jinginar ta halaka a daga ƙasa ce ko gida ko dabba ya zamo abin da aka bayar jinginar ya halaka a hannun wanda aka bai wa jinginar wanda ya karbi jinginar aka san lalle ya halaka to asarar wanda ya ba da jinginar asara ba ta shafi shi wanda ya karbi jingina ba cewa wannan bai rage komai ba daga haƙƙin shi wanda ya karbi jingina abin da yake bi dole a biya shi abin da ya kasance daga abin da aka bayar jingina ya zama ya halaka a hannun wanda aka baiwa jinginar amma ba a san halakar abun ba sai da faɗar shi wanda ya karɓi jinginan shi ne ya ce abin da aka bani jingina fa ya halaka saniyar da ka jingina min ta mutu ba wanda ya san mutuwarta sai shi da ya faɗa to wannan asarar shi wanda aka bai wa jinginan ne zai biya kuɗin za a ce a to saniyar da za ta yi nan an faɗi kuɗin za a ce ya biya za a ce sifanta shi idan ya sifanta shi sai a rantsar da shi bisa sifar da kuma ambatan dukiyarsa a ciki sannan masu ganewa wanda ya sun san kimar su kimanta shi idan an samu ƙari a cikinsa wato bashin da aka ba da zinginar aka karba bai fi dubu ɗari ba amma abin da aka kimanta shi zai dubu ɗari da hamsin daga abin da shi mai jinginar ya ambata a ciki ko shi wanda aka bai wa jinginar ya ce abin da bai fi ɗari da ishirin ba amma masana da aka sanda musu kace ai wannan zai ɗari da hamsin to shi mai jinginar sai a riki ƙarin ko abin da yake ya haura bashin da ake bi to shi ma da sai a ce a baiwa shi wanda ya ba da zingir amma in ya zama ƙasa ne daga abin da aka ce ana bi bashi to sai a rantsar da shi wanda ya ba da zingina bisa abin da shi mai wanda ya karɓi jinginar ya ambata ya zama kenan wato abin da ya hau abin da ya hau ya ɓaci daga gare shi ba za a yi hukunci da sai ya biya ba bai burbushin kimar jingina idan shi wanda ya bada jingina ya ce ba zai rantse ba sai a baiwa shi wanda ya ba ya karbi jinginar abin da ya saura bayan kimar wato rushin kimar wannan abin da aka ba ba ba jingina bayan kimar abin da aka ba jingina shi wanda ya ba da jingina aka ce tun da shi wanda ya karbi jinginar ya da awar cewa abin da kaza ne za ka rantse kai kan yadda kai da awa cewa ba haka ba ne in ya ce to ba zai rantse ba to sai a ce shi wanda ya aka bai wa jingina shine murtai za a ba shi abin da ya saura bayan kimar jingina sai a dubi jinginar za ta yi nawa fahim kala murtahin idan shi wanda ya karbi jinginar ya ce bigi batin rahani ban san kimar jinginar ba shi da abin ya bata hannunsa misali sani ce aka ba shi sai ta mutu a hannunsa ba shi da wata shaida akan cewa ta mutu sai dai maganarsa to aka tambaye shi to saniyar kai kana ganin za ta yi nawa sai ya ce shi kansa gaskiya bai san kuɗinta ba to sai a ce shi wanda ya bada jingina ya faɗi siffar saniyarsa yadda masana ƙimar saniya za su gane kuɗinta za su iya mata ƙima idan ya faɗa sai a ce to ya rantsi cewa haka asifa ta ta take وكان ذلك إذا له.
إذا جاء wa kana zalika lahu sai wanda ya zama gare shi a yadda da sifar da ya faɗa wanda yake har ya rantsi a kanta a ce a bashi kima a kan haka sannan kuma sai a dawo a duba a ga nawa ne ba shi me ya wa ciko ya kama shi mai ba da jinginar ne ciko ya kama ko ko shi wanda ya karɓi jingina shi ne zai wuci ko to idan dai ya zo da lamarin da ba za a yi musun masa ba ya faɗi siffa wadda ba ta shallake hankali ba amma in ya faɗi siffa nadira wadda ba ta sifai abin yakan zama haka ba to wannan ba za a yi da maganarsa ba قال مالك imam malik ya ce وذلك inda fa ake wannan hukuncin إذا قضى المرتهن الرهن inda shi wanda aka bawa jinginar ya zama ya karɓi jinginar ولم يراه على ba ajiye waye a hannun wani ba in a hannun wani ya am- ya ajiye to wannan shi wanda aka ajiye a hannunsa amini ne amintacce ne ko da da'awa ya cewa abin ya halaka za a gaskata sai bai tsantsai da shaida akan cewa a'a wata ka sassaɓa yi a ciki ba abin ne ya halaka ba amma ba haka ba ya zama abin wanda aka bai wa ajiya shi ko almunau aminu wanda da aka bai wa ajiya ai amintacce ne
القراء في الرهن a yadda ake hukunci a game da jingina يكون بين الرجلين da ya kasance tsakanin mutum biyu قال يحيى ya haya ce سمعت na ce ma malik yana cewa a game da mutum biyu لهما رهن بينهما da jingina ta kasance gare su a tsakaninsu فيقوم أحدها a haduhu ma bi bai irahanihi ɗaya daga cikinsu sai ya ce shi zai sai da nasa jingina وقد كان الآخر أنذره بحسبه سنة ɗayan wanda shi bai magana siyarwa ba ya saurare shi akan haƙƙinsa har shekara guda قال ya ce إن كان يقدر على أن يقسم الرهن idan ana da ikon a raba jinginar ولا ينقص ولا ولا ينقص حق الذي أنزل an zaro bi haƙƙihi ya zamo in an raba ɗin haka ba za ta jawo haƙƙin wanda ya saurara ɗin a ce ya rabu ba a'a in an raba ɗin ma haƙƙinsa ne zai zamo daidai misali a ce jingina fili ce filin nan wanda in an raba da ya masala a ce yana kafa ɗari amma da an raba ya koma hamsin hamsin to ƙimar je kafa hamsin ɗin za ta kai rabin ƙimar yana ɗari ɗin inda aka samu waje ya zama idan da a ce yana kafa ɗarin to zai fi tsada kafa ɗarin a ce a ai za a siya miliyan biyu amma idan kafa hamsin ne a ce anya ko zai haura dubu ɗari shida ko dubu ɗari bakwai saboda mutane sukan sha'awar su sai wanda yake babban yanzu saboda wasu manufofi cewa ko a a fi yin gida babban gra ne da sauransu amma an raba ya koma ordinary ya koma ba ba ba gra ba to نعم فأوفي حقه
to an bi alhun sai a bada sai a sai da rabin jinginar da ke tsakaninsu الذي كان بينهما wanda ke tsakaninsu أوفي in حقه ya so a cika a biya shi haƙƙinsa وإن يخاف أن أن ينقص حقه idan ku ana jin tsoron kada haƙƙin shi ɗayan ma a ce ya tawaya بيع الرهن to كله sai a sai da jinginar gaba daya فهو الذي قام ببيع رهنه حقه a baiwa shi wanda ya ce shi yana so a sai da jingina don a biya shi a ba shi haƙƙinsa daga wannan فإن تاب نفس الذي أنذره بحقه idan ran wanda ya saurara masa shi a game da haƙƙinsa ya zama ya yi daɗi أن يرفع نصف الثمن ya ba da rabin kuɗin ya zuwa wanda ya ba da jingina shi kenan وإلا idan ko ba haka ba كلف المرتهن za a sa shi wanda ya karɓi jingina shi wannan ɗin ya rantse أنه ما أنذره إلا ليوسف لي rahani ala hayatihi cewa ba dalilin da yasa shi ya saurara bai nemi a siyar din ba sai ko dan ya zamo jinjinar da aka bani tana nan yadda take ثم وضع حقه عاجلا sannan a bashi haƙƙinsa a yanzu da gaggawa mutane ne biyu masana wani ya ba su jinginar kuloti kulotinsa guda daga wannan ya karɓi miliyan daga wannan ya karɓi miliyan ɗaya to ɗaya daga cikin su sai ce bayan an daɗe ya nema ɗaya wato ya ci ya da a siyar ce a shi gaskiya ba a so a siyar lalle sai dai a raba biyu in ya so a sai da rabi tunda dai su biyu ne aka ba su jimina ya zama kamar rabi rabi biyar to idan shi wannan din ya zamo in an raba din an siyar rabin nan bai cutu ba imarsa tana nan to za a raba din a sai da rabin amma in ya zamo in an raba an siyar to rabin zai cutu zai zamo kima ta rabu to wannan sai a ce a siyar gaba ɗaya ɗin in an siyar gaba ɗaya shi wanda ya nema a siyar dan a biya shi sai a gaggauta biyan sa bashin da yake bi shi kuma ɗayan da ya ƙi yarda a siyar sai a ce to tun da kai baka yarda a siyar ba ga kuɗin da yake ya shafi ɓangaren ramin in ya so sai ka kai wa wanda ya baka jinjin in ya ce a ai shi ma yana so a biya shi da sai da wanda yake magana siyar a biya me yasa baka goyi bayan sa ba kai sho in ya ce ai abin da yasa bai goyi bayan sa ba gudun kada abin darajarsa ta faɗi ne in aka raba ko cewa yana ganin in aka yi haka ɗin shi akwai wani abu tsakaninsu da wanda ya ba shi jingina yana ganin in da shi ne ya fito da cewa a siyar din bai kyauta ba dangane da matsayin mai ba da jinginan nan a wajensa to za a ce rantse a kan haka in ya rantse to shi ma sai a biya sa nasa kasan na bashin da ake yi to kala yahaya ya ce wasu mi'itu malika na zai ma malik ya kowu yana cewa fil abdi game da bawa ya mai gida ya ba da shi jingina alhali bawan yana da dukiya cewa dukiyar bawan nan ba jingina ba ce tare da bawan sai fa in ya zama shi mai karɓar jingina tun farko ya ce to ba wanda kace za ka bani jingina har dukiyarsa ba sai in ka yarda har dukiyarsa sannan ne na yarda to shi mai dukiya mai bawa ya ce eh ya yarda to a sannan ya zama har dukiyar bawa a hukunci a matattarin ba'a jingina ya haya ce na nema malik yana cewa a cikin wanda ya bada jinginar kaya sai kayan da aka bayar jingina suka halaka suka bata a wajen shi wanda ya karbi jingina shi wanda ake bi bashi yace ga fa iyaka kuɗin da ake masa haka nan shi ma wanda ya bada bashi ya ce eh haka din ne da wanda ya ci bashi wanda ya bada jingina da shi wanda ya bada bashi wanda aka bai wa jingina duk sun yarda cewa kaza ne kuɗin da aka bayar bashi amma kuma sai suka yi saɓani a game da jinginan nan da ta halaka ya karɓi bashin kuɗinsa dubu hamsin ya jingina masa da sa sai sannan ya bata a hannun shi wanda aka bai wa duniya alhali bai da shaidu a kan batarsa ya da awa batarsa ne ya aka zo da shari'a aka tambaye shi ne ba da duniya nawa ka ba shi ba shi ya ce dubu hamsin aka tambaye shi wanda wato shi wanda aka bai wa duniya nawa ka ba da ba shi aka ba ka duniya ce dubu hamsin aka tambaye mai ba da duniya nawa ka ciwo ba shi ka ba da duniya ya ce dubu hamsin kaga sun gamu kenan akan cewa bashi nan dubu hamsin to sai aka koma kan shi wanda aka bai wa jingina sannan kai sannan da aka baka jingina kace ya mutu ko ya halaka zai nawa ya ce ai bai fi dubu ɗari ba aka wai mai ba da jingina kai fa san ka da ka ba jingina zai nawa ya ce ai wannan san a rahasa ma ɗari da hamsin zai ɗari da hamsin قال الراهن قيمته 20 دينارا ko da sallan mai ba da dingina yace kimarsa ta kai dinari 20 قال المرتهن shi ko wanda ya karbi dingina yace a kimar ba ta haura dinari 10 ba والحق الذي للرجل فيه 20 ya دينارا zama kudin dinari 20 ne wanda daman ake bin bashin قال مالك قال malik imam malik yace قال للذي بيده الرهن za a ce ga wanda jingina take hannunsa سفه ka kawo sifarsa فإذا وصفه idan ya sifanta shi غلف عليه sai a rantsar da shi a kai cewa ya rantse wallahi haka sifar take ثم أقام تلك الصفة ta harin da ya fata biha sannan wanda yake sun san abin siwa abin kima bisa wannan siffar da shi wannan ya faɗa فإن كانت القيمة أكثر مما دون به idan kimar ta fi ƙarfin abin da aka ba da jingina a kai ta fi ƙarfin bashin قيل للمرتهن sai a ce da shi mai ba da jingina kamar yawa shi wanda ya baka jingina ragowar haƙinsa ka ɗaya kuɗin da kake binsa a cikin kimar abin amma ragowar ka mayar masa وإن كانت القيمة a in kima ko ta zama ƙasa ne daga abin da aka bayar jingina أخذ المرتهن to shi wanda ya ba da jingina sai ya karɓi ragowar haƙƙinsa daga wanda ya ba da jingina
وإن كانت القيمة بقدر حقه idan ko kima ta zamo daidai da bashin kimar abin ta zamo daidai da bashin فالرهن لما to فيه shi kenan a ba wanda za a yi wa ciko shi wanda ya bada bashi ba za a yi masa ciko ba shi ma mai bada jingina ba za a yi masa ciko ba قال Ima- ya haya yake فسمعت مالك na ji ma malik yana cewa الأمر عندنا lamari a wajen mu abinda ake aiki da shi a wajen mu a game da mutane mutum biyu da suka samu sabani a game da jingina الرهن هو أحدهما da سالم ɗaya daga cikinsu ya bada jinginarsa ga ɗayan فيقول الراهن sai shi wanda ya ba da jingina ya ce na ba ka shi jingina ne akan bashin goma dinari goma نعم ويقول المرتهن shi ko wanda ya kafi jinginan ya ce أرهنته منك yadda har domin ka bai shirin da dinari na kafi jinginan sa ne daga gare ka bisa bashin dinari ishirin والرهن ظاهر alhali ga jinginar a fili a hannun shi wanda ya kafi jinginar قال imam malik ya ce يهن له المرتهن za a sa shi wanda ya karɓi jingina ya rantse har da ya zamo ya an san ƙimar shi jingina فإن كان ذلك لا زيادة فيه wala nuqsana كان amma hullifa anna lahu fi anna lahu fi أخذه murtahinu bi haqqihi idan wannan ya zamo ba ƙari a cikinsa ba rage daga abin da aka sa ya rantse cewa shi ya bayar a ya karɓi jinginar wannan shi kenan murtahin sai ya karɓi wannan abin da haƙƙinsa وكان أولى bitabdi'ati bil yamin sai da mu shi ya cancanta a ce ya fara rantsewa shi wanda ya kafi dinginar aka ce a nan shi zai fara rantsewa كقول الرهن saboda me saboda ya karbi dinginar ya dana hannunsa shi yasa kamar shi ne mudda'a alai mudda'a alai ko ai shi ke da ake cewa ya rantse إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه sai fa الذي idan shi wanda ya bada dinginar ya ga ya bashi haƙƙinsa الذي ألف wanda aka sa shi ya rantse a kai ويعود رهنه ya karbi jinginarsa ya ba shi jingina matsalar da gida sai aka sami saɓani tsakaninsu bashin da aka bar- aka karbi gidan a matsayin jingina a kai nawa ne shi mai cin bashi mai gidan da ya ba da gidan jingina don ya ci bashi ya ce miliyan ɗaya ne shi ko mai ba da bashi wanda ya karbi jinginan gida ya ce a'a miliyan ɗaya da rabi ne na ba ga gidan da yana nan to sai a ce shi wanda ya karbi jinginan nan ya rantse ya rantse kuma in ya rantse sai a duba a ga gidan nan zai yi miliyan ɗaya da rabi kuwa in ya zama zai miliyan ɗaya da rabi ko sama da haka to sai a ce wato e shi lalle wanda ya karbi jinginan nan a bashi miliyan ɗaya da rabinsa miliyan ɗaya da rabin ne yake bi miliyan ɗaya da rabin ne ya bayar bashi to tun da dai kuɗin gidan ya kai haka ko ya haura haka tsala imam malik ya ce وإن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سماه idan kuɗin jinginar kuwa ya zamo ba ta kai ishirin ɗin da shi mai karɓar jingina ya kira ba أولف المرتهن على العشرين التي سماه to sai a sa shi dai wanda ya karɓi jingina ya rantse bisa ishirin ɗin da ya ambata ثم يقال للراهن sannan a ce da wanda ya ba da jingina مما أن توديه الذي ko dai ka ba shi abin da ya rantse a kai ويعود رهنك in ya so sai ka karɓi jingina da ka bayar وإما أن تعرف على الذي قلت ko kuma ka rantse bisa abin da ka faɗa cewa shi ne ka ba da jingina a kai ويقول عنك ما زاد المرتهن ala kimatin rahani abinda duk shi mai karɓar jingina ya ƙara a kan kimar jingina ya zama ya sare daga gare ka فإن عرف الراهن idan mai ba da jingina ya rantse a kan haka ما ta'addara zalika to wannan ya fitare daga gare shi in lam yahlif idan ko bai rantse ba lazibahu gurmu ma halafa alayhi murtahin ya zama wajibi a kansa ya biya abin da shi mai karɓar jingina ya rantse a kai kamar a wannan gidan masal sai ya zama shi wannan wanda ya karɓi jingina gidan ya ce ya karɓi jingina gidan ne akan miliyan ɗaya da rabi shi wanda ya ba da jingina ya ce a miliyan ɗaya ne da aka kira masa laƙi mai gida suka ce ai gidan nan gaba ɗaya bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba bai kai miliyan ɗaya da rabi ba amma dai ya haura miliyan ɗaya to sai a ce kai eh, wanda yake ya ba da jingina ko dai ka bashi miliyan ɗaya da rabi kai tsaye ba sai ka yi wata rantsuwa ba in ya so ya ba ka gidanka ko kuma ka rantsi a kan cewa miliyan ɗaya kawai ya baka bashi ka bashi jinginar gidan in ka rantse a kan haka to yanzu za a ce to ka biya shi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gidan ka ya komo naka inda ba za a yadda a ce kuɗin da aka karba da wajen ba da jingina sun fi abin da aka ba da jinginar ba amma ta yi su kai ne tunda akwai yiwuwar su kai to sai ka biya shi kamar kimar gidan in ya so gida ya dawo naka amma ba za a ce ka biya shi har miliyan ɗaya da rabi ɗin ba shi yasa dubu ɗari uku ta tasare daga gare ka daga da'awarsa in dai har ka rantse
qala malik imam malik ya ce in halaka ra'id al-qadar rahar idan abin da aka bayar jingina ya zamo ya halaka ya ɓata wa tadakara al-haqqa kuma da ka mai ba da jingina da wanda aka bai wa jingina suka ringa jayayya akan bashin ma
فقال الذي له الحق sai shi wanda yake bin bashin ya ce dinari ishirin ne na baka rance ka bani jinginan nan فقال الذي عليه الحق shi ko na ke bi bashin ya ce dinari goma ne kadai ka bani na baka jingina فقال الذي له الحق shi kuma wanda shi ke bin bashin ya ce قيمة الرعد yau da ne abin da ka bani ma jinginan ai bai fi dinari goma ba
نعم وقال الذي عليه الحق shi ko wanda ake bi bashi ya ce قيمته 20 ai دينار kimar sai dinari ishirin kaga kowanne daga cikinsu dangane da da'awarsa kamar yana bin ɗayan dinari goma ne tunda shi wannan wanda ya karɓi jingina ya yi da'awar ya ba da bashin dinari ishirin ne kuma ya karɓi jinginar abin da dinari goma ne kaga kenan ma ashe za a yi masa cikon dinari goma shi kuma wanda ya ci bashi ya ce ai bashin ma da ya ci dinari goma ne kuma ya ba da jinginar abin da yake ya kai dinari ishirin ya zamo kenan ko da sai da wannan abin nasa aka yi aka biya bashin a ciki za a dam- dawo masa da dinari goma to ya kenan za a yi a irin nan قيل للذي له الحق za a ce da wanda yake bin bashin shine mai ba da jingina a ce ka sifanta abin da ka bayar jingina فإذا وصفه idan ya sifanta shi غلب على صفته sai a ce ya rantse bisa wannan sifa ya rantse haka sifa take ثم أقام تلك الصفة على المعرفة sannan wanda yake sun san abu siwa abin kima akan wannan sifa فإن كانت قيمة الرهن أكثر من مبدأ فيه المرتهن idan kimar jinginar ya zama ta fi yawa daga abin da shi mai karɓar jingina ya da'awa غلب على مبدأ to sai a rantsar da shi bisa abin da ya da'awa ثم يؤتى الراهن ما فضل عنه.
sannan a baiwa shi mai jinginar mai ba da jinginar abin da ya saura daga kimar jinginarsa وإن كانت قيمته idan kuma kimarsa yadda su masanin suka yi masa kima ya zama ƙasa ne daga abin da shi mai karɓar jinginar ya da'awa غلب على الذي زعم أنه له فيه sai a sa ya rantse bisa abin da ya da'awar shi yake bi a ciki ثم قال ƙasa السور sannan ya muƙasa da shi ragin da بما بلغ kimar jingina
ثم غلب الذي عليه الحق sannan shi wanda ake bi bashi shi kuma a ce ya rantse bisa ragowar da ya da'awa a kan shi wanda aka bai wa jingina
بعد مولد ثمن bayan isa kudin ah, kudin jingina Wa- eh, wato ragowar ƙarin da yake ya bibe ƙarin bashin bashin nasa wanda yake da awa cewa ai bai kai kimar abin da ya bayar jingina ba to ya rantse akan cewa haka bashin yake ya zama kenan shi ne yake bin ciko yake neman a masa ciko kenan ko to وذلك wannan kuwa أن الذي بيده الرهان shi wanda jingina ke hannunsa صار مدعيا ya zama mai kai kara ne dangane da wanda ya kai bashi jingina sannan murtahin ya koma shi ne muddai kamar shi yake neman haƙƙinsa فإن حلف idan ya rantse فدل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن to ragowar abin da shi mai ba da mai karɓar jingina ya rantse a kai sai zama ya tsare daga shi wanda ya ba da jingina من daga مدعى abin da ya dawa الرهان barbishin fiye da kimar jingina وإن خلا idan kuwa ya ƙi rantsewa عزمه الله بقي من حق المرتهن abin da ya saura daga haƙƙin mai karɓar jingina ya zuce masa على قيمة bayan kimar jingina wato inda yake an ci bashi ya zamo a kan an ba da jingina amma abin da aka ba da jinginar ya bata sai kuma aka zo ana jayayya ma a kan kimar shi abin nan da ya bata kuma aka zo ana jayayya ma a kan bashin da aka ci nawa ne Eh, ya bashi eh, saniya jingina ya karɓo bashi sai saniyar nan ta halaka a hannun shi wanda ya karɓi jingina alhali bai da shaidu a kan halakar sai aka dawo tuno ne ka bashi bashi har ya baka saniyar nan ya ce dubu ɗari da hamsin na bashi saniyarsa fa za ta yi nawa ya ce za ta yi dubu ɗari sai aka waiwayi shi mai karɓar bashi mai ba da jingina kai saniyarka za ta yi nawa ya ce za ta yi dubu ɗari da hamsin nawa ka ciwo bashin sai ce dubu ɗari kawai ya bani bashi kaga dai an samu saɓani kenan a waje biyu to yanzu sai a ce da shi wanda ya karɓi jirgin ka siffanta saniyar nan da aka baka jirgin yawa to shi ne allazi lahul haqqu shi wanda aka bai wa jirgin a ce ka siffanta saniyar nan in ya siffanta ta sai a ce ya rintse haka siffanta ta in ya rintse sai a ce to a kira masa na saniyar su zo su ji wannan sifar saniyar da take da wannan sifar kudinta za su yi nawa idan suka dubi kimar da sifar nan suka kimanta da suka tashi sai suka ce ai saniyar da yake ta kai haka a ran ta kai za ta kai dubu ɗari da talatin masana wanda shi mai karɓar jingina ya ce ba ta fi dubu ɗari ba to sai a sa shi ne ba da mai karɓar jingina ya rantse kan cewa dubu ɗari da hamsin ya baya ya karɓi saniyar nan da masana suka yi mata kima cewa za ta kai dubu ɗari da talatin to sai a ce shi yanzu za a yarda da haka amma shi eh, wato shi eh, wannan wanda ya ba da jingina eh, wanda ya ba da jingina za a ce kenan a cika masa dubu talatin tunda ya dama cewa dubu ɗari ake minsa inda ya rantse a kan haka za a ce a cika masa dubu talatin shi ne su bai ɗan rahimu ma fara da min kimacin rahimu a ba shi wanda ya bada jingina abin da ya saura daga kimar jingina inda masana sun ce abin da aka bada jingina nan ya kai dubu ɗari da talatin idan kuma ya zamo kimar ta zamo ta kasa daga abin da shi mai karɓar dinginar ya yi da awa to a sannan za a ce ya rantse bashin da ya ya bayar ɗari da hamsin ne dubu ɗari da hamsin ne in ya rantse kan cewa eh ya ba da bashin dubu ɗari da hamsin ne ya karɓi wannan to za a ce shi kenan kai ya ba ka saniyarsa ta dubu ɗari da talatin ta halaka a hannunka za ka biya da za ka biya shi shi kuma in ya so sai ya biya ka wato sai a koma kan shi wanda ya bada bashi a ce ya rantsi a kan dubu ishirin din nan da ta saura idan ya rantsi kan cewa babu ba haka abin yake ba ba dubu ɗari da hamsin ya bashi ba dubu ɗari da ɗaya da ya bashi shi kenan za a yarda da maganarsa ba za a ce sai ya yi ciko ba ba za a ce sai ya cika dubu ishirin ba in ko ya ƙi rantsewa to sai a ce ya cika masa ragowar dubu ishirin ɗinsa tunda dai shi mai karɓar jigina ya ce kimar tsarin abin da ya bashinsa da ya bayar dubu ɗari da hamsin masana kuma sun tabbatar da cewa saniyar nan da aka karɓa jigina ba ta fi dubu ɗari da talatin ba shi yasa za a ce a cika masa ya cika dubu ishirin shi wanda ya karɓi bashi amma in har ya rantsi to ba magana da ya ciko shi ne fa in halafa ba ɗala an hu baki ya kuma halafa alaihi murtad mimman da a fauka kimatin rahali